نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 25 ga wata na shawwal hijira shekara 446 wanda ya dace da ishirin da uku ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu darasi na arba'in da biyar cikin littafin riyadu salihin a darasinmu na ƙarshe muna bayanin hadisi na musulun wanda abubakar radiyallahu anhu ya yi magana ga salman da suhaib da bilal wanda suna daga cikin masu rauni wanda manyan gari kafurai sun nema a gusa su daga mazamnin manzana sallallahu alaihi wasallam don su rinka zuwa wannan mazamni wanda fatar shi annabi ya ga kamar iyawar zawarsu za ta sa su yi imani wanda dai bayani ya gabata Allah bai so haka ba Allah ya zaɓi ya taɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam abokan zama masu imani su ne mahi alkhairi akan wancan kahurai duk da matsayinsa a gari to wayannan masu rauni ne Abubakar ya ga suna magana ga Abu Sufyan ta cewa ga wurin takobin Allah ba ta aikinta ba ma'ana ga abin kisa wannan magana an san babban magana ce abubakar ya masu bilal wada da suhaibigin wannan kalma za ku hudu wannan kalma ga shugaban ƙwarin shawa irin abu sufiya wannan kalma da abubakar yahudi ya je ba manzanar labari ga abin da suka yi shi da suhaibu da bilal da salman wannan kalma na bai cewa abubakar in har ka fusatar da su ma'ana kalmar da gaya musu in har suka yi hushi to Allah kai ma zai hushi da kai duk matsayin abubakar in ya husatar da waɗannan masu rauni masu imani dalilin wancan to idan suka yi hushi a kanka Allah ma kai ma zai hushi da kai yan wannan iya daga cikin bayanin magabata na matsayin masu rauni a cikin musulmi kakare na mutum don bai da matsayi na duniya ko matsayi na zahiri ka kare na shi baka san ba alaka shi da Allah matuƙa yana da kyakkyawa alaka da Allah za ka yi mishi wani abu san kayi ba ma dalilin shi Allah ya hushi da kai kenan a kula da ba mutane haƙƙinsu ko da basu da matsayi na duniya yanzu za mu tashi ya ce wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري abin da yake ruwa ta talib bin sa'ad ina bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatim fil janna hakaza ni da mai dokan ɗawainiya ta maraya haka muke aljanna annabi ya daga yatsa manuniya da babba ta tsakiya ya buɗe tsakaninsu ya ɗan buɗe haka ya ce bai gama sa'a ya buɗe haka kenan gani gashi haka muke aljanna da ni da duk wanda ya kula da ɗawaine maraya ka gana ne akwai matsayin mai rauni maraya kenan iya da ima a wajen Allah subhanahu wataala dalilin kulawa da shi za a kai mutum kusan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya yace ta Imam Bukhari yake ma me ma'ana kafin latin alqa'imu bi umuri mai kulawa da ɗawaine shi shine nabi ce kenan ana wa kafilu yatim shine ma'ana qa'imu bi umri mai tsayawa mai kulawa da lamarin maraya wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafilu yatim lahu aw li ghayrihi ana wa huwa kahatayn fil janna wa ashara rawi huwa malik bin anas bis sababati wal usta rawa muslim wannan lafazi na abuwantar ruwa ta tasa'ad wannan ta kai wannan kuma shi ma labarin yanzu daga abu huraira din dai magana guda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafilul yatim lahu aw li ghairihi mai dokan dawainiya ta maraya maraya nashi ne ko na wani ce mai ma'ana maraya naka yakan yi uwa ce da da ko da danta ne yatimu ne ta tsaya ta kula da wani diyanta ko ku dan wani wanka ne ko kananka ko dan ko jikanka din dai maraya na kwanta maka a wannan dole ne wanda ake ba lada marayan da ba dole ba a duk maraya kura wannan maraya naka ne na tilas ko ko marayan wani bai da alaka da kai donan fadala iya da ita in dai maraya aka ma hidimar manzana ce din mai kulawa da ɗawainiyar maraya manzana ce da shi da manzan Allah gashi gashi annabi gwada ya tsashi da manuniya da ta tsakiya babba nan iya ma fasara ce ya ce wa ƙaulu sallallahu alaihi wasallam da ya ce aliyati malahu aula gari maraya na shi ko wani shi ma'anahu ƙaribuhu aula ajanabi minhu ana ne na kusa da shi ko na nesa da shi falƙarib na kusa misal an takafulahu an takafulahu ummahu an takafulahu ummahu ummu au jaddu au akubu au gairu duk karabati da aka ce na kusa shine misali yaro ne maraya uban shi ya mutu ko shi ta kula da shi kiyan ta kafu lahu ummu aw jaddu aw ahu uwa ce ko kakan shi ko dan uwan shi ko da wasu ne makusanta sirke ne maraya din dai fadala ka ce da wanda dan na kusa ne a fadala guda ce da na nesa da shi da na kusa da shi din mai kulawa da dawainiyar maraya Allah annabi ya bada dama ya bada labarin Allah zai gama shi da shi a gidan aljanna gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne matsayin maraya kaga dai baban daman matsayin masu rauni ne wanda ake lakantarwa ake kauda su koma a damware su a ci abin da babansu ya bari kuma daga cikin wata fadala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ke son samun sanyin zuciya ya shafa kan maraya kodon shafa kan shi kadai iya ba mutum sanyin zuciya kuma ta ruwaya cikin sai yana albani ya kawo ruwa ta tabbata ba kuran ka shafa kanshi ba kuran ka dame shi haka nan ka bashi sadaka ka bashi sadaka don kai ka dira ka shafa mai haka nan kun san matsala kun ka bashi sadaka ka shafa kanshi iya samu ana samun nutsuwa ruwa ta tabbata kan haka sai wa anhu wata ruwaya daga dai Abu Hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه wala ya kuma fayas alunnas abinda yake ruwayar abu hura ke ba labari abu hurara ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce laisal miskin ba talaka ba ne bai cikin layin masu ƙaramin ƙarhi alladhi taruddu tamaratu wa tamaratan wanda dabino ɗaya zai mai da shi ko dabino biyu wallan lukumatu wal lukumtanin ko loma daya ko loma biyu nan mai ma'anar maganar wanda zai ji iya roƙo iya bara a bashi kaɗan ko da yawa ya tahi wanda zai ji ya bara ya hutuna ya zai ji iya roƙo shi ne dabino ɗaya ko biyu aka bashi aka juya zai tafi ko abinda aka bashi kenan ko ko loma ɗaya ya bara aka bashi loma ɗaya ko loma biyu almali mai bara da ko bara ko roƙo wannan ba a kiran shi miskini na hakika annabi ya ce innamal miskin wanda ake yake da matsayin miskini na shari'a wanda ake magana miskini allazi ya ta'affaf babu kuma ya kame zai roƙo lafazin musulun wannan ruwaya bukhari ya kata musulun na kawo sai ce wata ruwaya take ƙara bayanin wannan take matafsirin wannan hadisi ya ce wata ruwaya ita ma dai bukhari ya kata musulun ya kawo ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان با مسكيني بني wanda zai rika yawo cikin mutane iya roƙo da biyu ɗaya ko biyu loma ɗaya ko biyu ta maida shi shi ta mata tamarta ne walakin na miskina wanda ake kira miskini na hakika allazi la yajidu ghinan yughni ba shi da wadata abin zai ishe shi wadatu ba wadata da ƙaramin ƙari wala yi fuɗanu bihi ba a ma gane saboda kame kai ba a gane ma talaka ne faitu saddaku alayhi a mai bale a bashi sadaka wala ya kuma fayasa aluna shi kuma ba za shi bai ji iya roƙo iya bani a bani dai iya bara me ma'ana wannan magana wannan iyakan musulmi bakan rayuwa ku rika lura da mutane mahiya wannan sai wanda yake kusa da su zai gano su akwai mutane haka ba su da abin kun ba sa roƙon kowa ya daji abin da Allah kawo kura kenan wanda aka gano iya da ƙaramin ƙari ba har ja roƙo za ce wanda ya cikin talauci a yi ƙoƙarin taimaka mishi ana agaji ne kai ne zaka bada wani zai bada a yi ƙoƙarin bayanin wani ya cikin hali kaza da yawa akwai mutanen dan a kare mai mutuncin shi amma wata ya riga ya kare mutunci ya roƙo ba dama shi an kare da shi wannan dama kuma samu zai dinna an san babu an san bashi da shi daman shi bai da matsala tun da iya roƙo misal za ka misal da wuya yanzu a ce almajiri a cikin garin wannan ya yawo a ce ya kwanci kishi mace komi ba ya da abin da ya samu amma wani zai kwambiti ba wallahi zai kwambiti ya haƙuri da matsala a cikin shi amma almajiri ya ma ya je da allah roman abinci wani gama abinci ma na maki rabu da shi a bashi ta kenan wanda aka gano ba ma abin ya kame kanshi shi ne mahi cancanta a ba sadaka magana kenan shi mai cancanta a taimakawa wanda aka gani ba wanda ya gaba dama ya shiga layi ɗan roƙo ba za a taimaka za a agaji duk ku gano ya kame kai babu abin shi ya cancanta ku taimaka ma akan wanda yake zuwa iya bara iya iya mai kawo shi magana kenan kwara wa anhu wa an annabi sallallahu alaihi wasallam qal as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa hasabuhu qala وكالقائم الذي لا يفطر وكالسائم الذي لا يفطر متفق عليه wannan ruwaya ita mata abu hurata iban labarin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i 'ala al-armala wal miskin mai kulawa da dawainiyar zawara da mai karamin kari talaka mai kulawa da su mai bayanin da irin wani mutanen ko wanda ake da muhimmancin kula su miskinan irin wa'annan masu masu kada gano cikin matsala suke annabi ke hudu matsayin wannan mutumin kal mujahid fi sabilillah kamar ladan shi kamar wanda yake cikin jihadi cikin dauka addinin Allah iya cikin fagen fama wa hasubu kalkana ji ma bayan wannan ya ce annabi ya ce wa kal qa'im alladhi la yaftur kamar wanda yake qiyamul layl ne kullun da'iman ladan kana kullun ya cikin sallah qiyamul layl wa kasaimin ladzi la kaman wanda kullun azumi yake kin ladan ka kana cikin wani lada kaman kullun kana cikin qiyamul layl kullun kana cikin ma'ana azumi haka ladan mai kulawa da zawara da miskini talaka kadona karanta da mu da fadala ta kulawa da masu karamin kari wannan sune yan zawara mace ce armala ba zawara ba irin wa zawara na magana mata da mijinta ya mutu ta ci armala al'ayimu ko a ce koyon mulka mara almishin zawara hausa zawara su alarabici akwai aka ce al'aka ce al'armala ba zawara kaɗai ba zawarar da mijinta ya mutu kenda akwai mai kulawa da ita yanzu ya mutu mai ɗaukar ɗawainiyarta ta ɗiyanta da komi yanzu babu shi an san irin matsalar da ke ciki ta rayuwa balle da yara muhi yawa na ‘yan al'adunmu babu wannan rahama al'ada na ce muku al'adanmu kurin za ka ga mutum yara dangi kwallafin masu hali Allah hori musu ɗan babban gida ne ɗan babban gida ko ake shako za ka ga ya rayu matsalar rayuwa ke ciki wani ma ya mutu da kuɗin magani bai biya ba ya kasa yi maganin ya mutu amma za ga saboda al'ada a ce an yi abin ka ta su kumya nasu ne ya mutu za ka ga wajen wannan sadaka an taru na waje ya zo na horon shi ya aiko kuɗi na ina ne ya aiko manda ya aiko saƙo na kuɗi a zo a gamu wannan gida babban gida ne a yi alƙariya a yi a ci abinci iri-iri a yi babban dabba kullum abin kullum hanyar kanin gina wallahi kullum hanyar ka dabba a zo a sadaka a yanka dabbobi ko sa kudi a envelope ya kan yana baka 20-20 a envelope sa hawa ba haka rimi haka ake a rabi fata-fata wallahi za su kare su bar wannan mata ta dan wuce ɗiyan kowa ta wai sun yi abin a zo gani wallahi buki yawa ba sa kula da ita mata da abin da ya bari haka ne rayuwa a ciki wannan ka tambaye wanda suka auka mutuwa da yawa suna gaya mana wannan matsala ta irin hali da suke shiga ciki na ba ku wani misali kyakkyawa wanda za mu yi shi wallahi da abin koyi ne wani bawan Allah Allah mai cika mun je wajen su tara shi sai wani abokin shi iya faɗin abin da wannan bawan Allah ya yi shi kuma bai malaka da suna wacce kwace yaman suna nake kodin shi mutum ya faɗa abin da aka yi ne ya ce wani Allah ji shi kuma abokin shi ne ya ce wani ka san wane na san mutumin sanan dai ne haka har accident ne aka yi Allah mai cikawa to mutuwa ce take jin hankalin mutane ya ce a wajen mutuwar shi an tara kuɗi masu yawa sai shi wanda ya mutu sai ce kaga wane sai ya ɗauko rawani a gaban malamai da ‘yan ‘yanwa ko yin kuronin duka ya kwasa ya kwasa ya cika wani rawani ya kulle wasu kasa kai suka rawani faɗa nan me yasa da haka sai hasana zage shi wasu kuren kyale su iri kunnen shi ya kulle wannan kudi ana maganganu kudi masu yawa ya ce wannan kudin da aka kare sutura aka kare wannan uku da bugu su kare ya ce jin so musu bawon dawa da natsa shinkawa da dan abinci za su tura yi ya ce allah malam wannan kudin wannan kudin ce wallahi da aka kare ya saya musu kare ɗaya ne ko biyu ne cewa yanzu dai abin ya ji maloci na kusa kara kusan ishirin da mutuwa ta kwashe mutu ya ce a yanzu halin ce wannan kudin da shi biya musa lakwal ya ma biyan mata aure ya ce wallahi a yanzu halin gida uku gare su da wannan kudin iya juyawa a sai da a saya ya ce kare da ya saura ko ana cinike an ce karen miliyan biyu allah ce bai sai da ba karen yaran da wannan kudin sadaka gida uku giftir mai amana an ci kusa kare shi abun da ke tun abun da yake ya ga abun da aka an zai a hansu haliyan ya mutu ya bar musu gida uku da kudin sadaka na ubansu da gida kare an taya miliyan biyu hana kuma sauran mata an musu aure a cikin kudin dan wanda aka ake da wace gaba ba amma kurin a zo a rubuɗe malamai don kin Allah da san duniya cikin tsoron Allah mai kun su bari mutane a gaya mutane gaskiya ga wanda kamata a yi kun su da waɗan waɗan banza a hannun sadaka a ba a taimaka a hannun wane ne kun dan yaudara mai kun su gaya mutane gaskiya magana mamaci a taimaka mai yalan shi a taimaka mai yalan shi amma kurin a zo a ba su kurin a cikin ya watsa kurin rashin tsoron Allah wannan haka kamata wannan abin da kamata ne a taimaka ma masu rauni iyalan mamaci wannan shi bisa da muke cewa a taimaka yana mu ce a ta abinci aka musu ba mu muje mu cinye ba amma yau al'adar mu za mu je mu tsora mu sai wani daga an yi mutuwa shi ke da ku dama gidan kun ɗauka dole ku ciyo bashi dole ku ciyo bashi ku ce da su ɗan zama mutuwa na san wata ilwa muna radio ta igama tuwa abin da same ta ta ce uwarta suke tana aiki makaciya ce jiya ta yi ta uwar duk abin hannunta ya ƙare ta ce wallahi cikin dare ba ta ta mutu da ta mutu bani ko biyu ta ce don ka a san da ta mutu sai na ce ne ban ga kowa ba sai na wuce kayana na ɗaki na je na sai da ma 'yan jagwal na samu kuɗin sadaka kuɗin zama a gidan kuna ce wayo wani ta mutu haka ake ciki haka ake ciki wallahi ka tamina wanda aka mutuwa ba shi ake Allah ba shi ya kai ba shi don ka wadon ka wata kumiya tana mugun hali ne mugun al'ada ce ba ta kyau mai masa bari a gaya mutane gaskiya a gyara ta iya kullum don su suke shan abinci a cikin abin ya kamata irin wancan wanda bawan Allah yayi dan Allah ka kai ma kana faɗi a ji a wani wuri kai haka nan ka kwashi ka ajiye ma a tatta a taimaka ma iyalan wanci baki abin da Allah ya sama amsa abin da za a iya yi gaskiya ce ne gaskiya magana kada su zaki zagin banza ya huce shi zo na ba Allah mai zaki tsakai mai zaki yi mutuna ne awa daya yanzu ladan kamun ganin ladan ladan zai samu ladan wannan abu hidima da musu shekara shekaru ga shi kuma ya mutu ya bar musu alkhairi kowa zai iya haka nan bakin bakin nashi gaskiya amin alsana da Allah shi ganshi kuma kenan muna maganar zawara da marayu wallahi bi huce ba bi kawa bi ba bi kawa bi ba wata tamun vocal cewa tana tambaya na tuki bayananki ƙarshe tamun vocal tana kuka da kasa ta kasa magana ma tana kuka vocal tana kuka shi ma na shiga mugun hali na halaka me ya zawara ta ma ta shiga hali ta ce malam wallahi tun da ke arata bi taba zana ba tun da ke tun da ƙorciya ba taba zana ba mace na shiga mugun hali na riki masu za waje na ina yi ina kiyawa amma na haɗa tarko ta yi zina kumcin hali kumcin hali babu ba mai taimakawa su kuma mai zara dama abin suke suke nan ke yi muhimmanci a kula da zawara ka yi don allah kuma ba da haka zama kan tafiya ne kun taimakon da ke da allah kunan taimaka allah zan yi kenan shi annabi ke magana cewa dai الساعي على العرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله mai kula da ɗawainiyar zawara wale wanda mijinta ya mutu da talaka mai ƙaramin ƙari kamar mai jihadi ne fi sabilillah wanda kuma kullum kana cikin ƙiyamun lail baka yankewa kullum azumi baka yankewa wannan ruwaya bukhari sun suka kawo ta wa anhu wata ruwaya da mata mata abu hurairah yake ba labarin cewa yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كي تيوى شر الطعام ما هي شر أبنتي ما هي لالة أبنتي طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها mai sharrin abinci abincin walimar da za a hana masu zuwa a kiraye wanda ba sa zuwa ma'ana magana walima a kiraye masu hali mawadata dan wani dan kake shi walima mai kai mishi abin da ta gidan shi ma babu ya gidan naka babin zagu da abin da kiraya ke mai hali bai bukata ga masu bukata miyansu iya zuba suka labarin nama suka labarin mushi fata suke Allah sa su je Allah sa kira zama wasu ma su ce ba kira zama su shiga to kaga wannan su ne mabukata masu bukatar abin sai a kiran su masu talakawa ne sai kira masu hali na ko sun je musu bukatar abin da ka musu ko kuma ka musu koyi ba shi na yau ta namiji irin wannan abincin nan me ya takaice ka yi hankali kai da Allah horewa gayyatar walima ka keɓance masu kuɗi shi da magana kenan kuma irin wannan walima wadda cewa an keɓance masu kuɗin kadai annabi jami'in sharrin abinci ne ba albarka cikin shi ba albarka cikin shi na masu sharrin tsamani don haka za ka yi walima ka samu dukkan kowa yana da yan wa talaka kowa yi kowa ya abokai talakawa sai dai kurin tsagawa ta dan adam da rena mutane kowaye ya dan wata talakawa ya da baka talakawa to kaka ware da baka naka masu hali da talakawan kowa a gayyato ka a ware wata kush social a ce wannan su ne kun za a gayyata dan gidan wani na gidan wani to irin wannan abinci annabi ya ce shine man sharrin abinci ya ce abincin da ya mana'uwa man ya abaha man ya fiya za a hana mai zuwa ko yi shiga ma ce bai shiga kuma a kira wanda ba sa bukata sai annabi kuma ya ce wa mallami da'awa wanda bai amsa kira ba kuma aka kira ya kaki zuwa baka da asallah wa rasul ka saba ma Allah da manzon shi cikin haƙƙin musulmi kan musulmi akwai wanda da aka fa ajibu in mutum ya gayyace ka ka je ka amsa kira ko baka ce ba ka je an ce ko kana azumi ka je ka ta mani azumi nake amsa kiran wajibi ne amma cewa zuwa wajibi ne amma zama inda munkar ba wajibi ne ko ku ci ba wajibi ba ne amma ka je a ganka a wurin don za ka iya zuwa ka iske wani sharkwalle misali ka jage ta kawalima ka iske ana dina maza da mata an kwatse kaga ko an kama giya an zuba ko a ci kuga wurin kunan duk da kaga ɓanna ce abu musar ash'ari radiyallahu anhu abdullahi bin umar daga ci shi gidan shi an waɗan sha'ar ne salim ne na gani an waɗan sha'ar ne abu musa ya shiga ɗaki ya zamana sai kashimir duk an kewaye katanga gaba da kam ariyata da kashimir ado ariyata gaba daya abu musa wuf sai zago sai hutu sai abdullahi bin musa biyu shi yi na raka ya ce a Allah bane shiga na same shi kamar dakin ka'aba ya shi kamar dakin ka'aba kamar ka'aba wannan kuma ya ga ya ce a bai shiga ya ce wallahi ka san harkar mata mata wallahi ma ka san harkar mata ne kuma shi kai mashi wannan lamarin mata ne ya ce to in mata suka ma irin ka wannan abun ina ga ba kai ba sai Allah bane shiga ka gani kenan ya ga munkar ya yi ji a mai hutu to yana ka suke giya ana shan giya ko an kwatse mataka da matata ana ana ana ashante ana gam ana suke haka kaga ka ji a mai ka tayaka a takaice kenan amma zuwan kaje in zuwa ne bai ce ka samu hada da manzon shi wa fi ruwaya fi ruwaya fi sahihaini an abi hurairah min qawlihi bi'sa at-ta'am طعم الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء wata ruwaya da Bukhari ya kawo Muslim ya kawo daga Abu Huraira amma anan shine yake bayanin ba ce ba annabi ya ce mace ce annabi ya ce amma wannan lafazin Abu Huraira shine yake cewa bi'sa ta'am tur Allah wadan abincin da ta'amul walima abincin walimar da yud'a ilaiha al-aghniya za a kira maudata wa yi torakul fukara'u a barkalakawa Allah wadanda da wani abinci ta abu huraiya da kowane magana daga wancan hadisin marfu ko wa an anas radiyallahu an annin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yawm alqiyamah ana huwa kahatayn wa damma asabi'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana saki ban labari ya ce man alaja da tin wanda ya kula da dawainiya ta ƴan mata guda biyu da Allah ya baka iya bi mata ka kula da su baka kyamace su ba hatta ta baloga har suka balaga tun suna kanana to wanda kodiyanka ne ja'a yawmal qiyamah ana huwa katin za mu zo gobe zai zo gobe kiyama da ni da shi kamar haka a game ta tsonya kamar gani gani gani gashi karshe manan kenan raunin kiyama ta kai saka kiyama ta kiyama ce magana kenan sai aka ta reno tarbiyyar kiyama ce ta tarbiyyar da namiji lada tabbas ta wani fadala babu daga namiji ga kiyama ce kiyama ta aka ce guda birak Allah baka sai nan jariyar ta ne ayi bintai ne mana ɗaya biyu kaka ce kaman bayi jariya ka ce bayi wace ana ne ɗaya biyu wa ana aisha ta radiyallahu anha qalat dakhalat alayya mar'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'al فلم تجد فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه أنا رواية بخاري كاتا مسلم كما me yake cikin hadisin aisha take ba labari cewa dakhalat alai mar'atun wa ma ibnatan laha wata mace ta shigo waje na gidan gidan aisha ta shigo waje na wannan mata tana da iya kanana guda biyu ƴan mata guda biyu me ya kawo ta ta zo tas'al tana bara falam tajid indi shay'an musam kuma waje na ba ta zo da bukatar ta illa a gada tamaratin wahida dabino guda kada aka samu a gidan na ita masha dabino guda kada aka samu a gidan na aisha eh dabino guda fa ataituha iya na dauki dabino guda na bata shi nake da shi na bata uwa da da ta amshi wannan dabino fa qasamata bayna binatiha dabino daya ya da kanana guda biyu an bar baba wannan ba sai ta raba dabinin gida biyu sai ta ba kowace rabi rabi falam ta akul minha ko baka ci koyi mata koyi tana gana tabbas sun maqamat fa kharajat ta tashi ta huta ta bar gida ta huta fa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam alai annabi ya shigo kuma bayan ta huta annabi ya shigo gidan fa akhbartuhu na bashi labarin matsayin wannan baiwar Allah da iyanta guda biyu yan mata babu ga abin da nake da shi na ba amma da binan daya ta raba ta ba ko ce rabi rabi faƙal sai annabi ke ce ma aisha manubtili min hadil banati bi shay duk wanda aka jarraba da diya mata fa ahsana ilayhin ya kyautata musu kunna lahu sun diya mata za su zamanto ga wanda ya kyautata musu sitoran min annar za su mai kariya garkuwa daga shiga wuta kaji fadala ta tarbiyyar diya mata a kyautata musu wannan ruwaya bukhari ka ta muslim ya kawo ta وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تعمل بنتين لها فأطعمتها ثلاثة مرات فأعطت كل واحدة منها منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو آتقها بها من النار عائشة تتي جاءتني مسكينة وتتلقى من كلام قري تازو جينا تازو تحمل بنتين لها تنادو كده إيا إما تاغو دابي فأطعمتها ثلاثة مرات سينبات الدبيون أكو أنا dabino uku na bata fa'atat kullu wahidatin minhuma tamara ita ba yaran kowace dabino guda guda wa rafa'at ila fiha tamara sai ta me za ta ci guda kin ta daga dabinon guda da ta akulha dan ta ci fastaqamataha ibnataha sai din mamma a basu shi ba a basu muna suka nema ta basu fashakkacin tamara da binan ɗaya ta raba gida biyu allati kan turuz an takula an takula wanda kasu za ta cin ta ba ta ɗaya ta ce ɗaya to ɗayan da ta nema ta ci shine ta raba shi gida biyu bainan ma tsakanin su fa ajabani sha'anuwa aisha ta ce kwarai wannan al'amari nata ya burge ni kwarai ta burge na mana kwarai ta mamaki akwai an burgewa kan abin da ta tai shine ta ce fa zakartu da zisan da rasulullah sallallahu alaihi na ba annabi labarin abinda wannan baiwa Allah ta yi faqal sai annabi ya ce inna Allah qad aujaba laha biha aljanna Allah tabbas Allah ya tabbatar mata aljanna akan biha zamirin at-tamara akan wannan dabinuwa guda Allah tabbatar mata gidan aljanna ko ko ta ataqaha biha minan nar Allah ya yantar da ita kan dabinuwa guda ya ‘yantar da ta daga wuta ‘yan wannan za ka yi mamaki rayuwar ce a can zamanin babu rayuwa irin da ake a yanzu garara komi gashi na maja-maja haka ake rayuwar daidai gwargwado kuma hankalinsa kwance cikin nutsuwa ba su damuwa ma zaga mutum ya mallaki abincin shekara ma amma cikin matsala yake problem da sai kaza kaza Allah ya yi na shekara ban kaje ga ma problem kin shi Allah kiyaye shine wani wani abokin sarabi wani wani spaniel ne Abdulrahman kiran shi spaniel ne ya taba zuwa na ya koma ya zo na da musulunta ya zo ya yawo cikin sahara duk dajin nan sahara kin nan ta mu ya yawo ya dawo ana hira ne sai ke cewa shi abin da yake birge shi ya shigo maraya ya ga maraya tasu ya ga tanan ya ga daji ya ce wala abin da ke birge rayuwar mutanen daji ya ce ba su da kudi a hannu abincin babu kirkiri ɗan gari ɗan dabino da ɗan madararsu haka suke rayuwa ta mara sun tarankin ta problem yanan birni problem ta duni problem yanan a maraya sai kuyin zuciya su a wuce ba ruwan su sun tarar kirce cikin nutsuwa suke ciki kun ba su ta babu kudin babu abincin iri iri amma da suka samu cikin hankalin su kwance cikin nutsuwa mace furbulan maraya ta hankali kudin wuta ma da ruwa kudin sa su kun yara kudin makaranta furbulan Allah ke yi to suke haka suka rayuwa sabai haka rayuwa take sai baka ji aisha take cewa za a yi wata guda kurin hede da binu da ruwa kayan Allah kawo annabi zai mulkin shekara amma ya bada amma ka suka rawa cikin wannan karamin hali suka bude duniya kuma sun ci kenan yake abin a zuciya karfin imani ne babu abin na kwarai nan ta na abu da wannan daya cikin sabi abu abu da wannan abu abu da tun jara abu ube da tun jara mun kanta labarin shi anan komanda ne annabi tura miskin ba magana kudin biya ba a wata na kun zaka kan ibiyan sa a wata ka tsara masu ma kudi tanzu yanzu kai zaka ji kai ibiyan soji na kudi a wata aka wani gama dole ka biya su ko ba kudi dole ka biya su za zama lahiya ko to su a dama aikin Allah ne ba magana zaman wani abu yanzu an ci ba a ci ba aikin Allah za a yi kur annabi a kisa mission sojan 300 da dan cikurwa ta dabino guda mutum 300 abubuwa da sanar jara sai ɗauko a wuni abin za a baka dabino guda guda dabino kaɗan motsa ka sha ruwa haka suka hutu kuma kuma yaƙi na annabi ake sa wata mission ta aiki sun na Allah masu wani jarabawa suka sa wani katuwar dabba a bakin ruwa mai girman gaske a nan suka yi sansani suka yi wata guda ya ce muka ci muka sha muka yi ɓin ya ce idan muka yi wata guda muna cin nama muna shan da mai da ruwa ga sukurin ya ce kuma da a samu matsala ta wanzu ci zami musu yi cewa su su musu nasin abin ruwan halar musu musu nasin abin ruwan halar gani su suka ce mu dai mamaye ne muna cikin matsala kuma annabi a ke mu kuna mu cika mu an ji a ne bayani wanda Allah ta muke su dai bayan sun ƙari ta bacci da muka ƙari ya ce dabbar muka dauko ƙashin haka da ƙari wannan muka ajiye haka mutum da raƙumi ba ƙasa wuce mutum da raƙumi ba ƙasan ƙashin haka da ƙari guda aka ajiye haka girman dabbar ya ce da raƙumi ka baka wuce za ka baka wuce ƙasan ƙasan ƙashin ka ƙari ba da bi girma abu ma wannan ƙashin haka ƙari guda ne ya ce ƙoƙowar idanta mu goma muke shiga mu zamana ƙoƙowar idan dabbar dabbar wacce mutum goma suka shiga su zamana ciki ka san dabba ce mai girman gaske su kuma kasar kusa nuna su ɗari uku ne ma sai suka wata guda suna ce suna sha a takashe da kiransa ba ka suka rayu cikin babu abin hannun da yawa kuma daga baya allah kawo abin hannun bayan an sha fama sai hadisi na gaba wa ana bi shurahi khuwailid bin amr al-khuzai radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة أبنك أنا رواية أنه صلى الله عليه وسلم يأتي الله أدائك أنا الله اللهم إني أحرج على حق الضعيفين الله إنا رقونك أكان كاريك وكام حيك ما سروني قدابي دون دي يتوجيس الله كامش Allah roki annabi annabi roki Allah annabi roki Allah ya kama kenan haƙƙin ga Allah kai bar haƙƙin masu rauni guda biyu al-yatim wal mar'a da mace da yaro maraya magana akwai hadarin zalimtar maraya da mace ko mata kace kace kai mun ya kai abinda kaga dama kamar zalunci haƙƙin su annabi roki Allah ya kama ka da haƙƙin su kaka galaza musu ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الاسم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا أنا هنا مغانا ألحق الحرج وهو الاسم إنا قما كنن زنين قدوم ممن ضيع حقهما وان دي تزوتر ده حقهم وانا مدابين وأحذر من ذلك إنا صورة تروى قما ضيين حقا تحذيرا بليغا صورة تروى تكيقايا وأزجر عنه زجرا أكيدا ina tsawatarwa ko hani akan abun hani mai ƙarin gaske na haƙƙin gallaza ma ko cutar maraya da mace wa an mus'ab bin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu ma qala ra'a sa'ad anna lahu fadana ala man dunahu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hal tunsarun wa turzaqun illa bi du'afaikum rawahu al-bukhari hakaza mursalan فإن مسعد بن سعد التابعي ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مسعب عن أبي رضي الله عنه to wannan dai maganganu da yake iya magana ne akan sanadin hadisi nan abin da ganin bayan karuwa da ya ce ai rawahul bukhari haka za mursalan haka imam al-bukhari ka wannan ruwaya daga mus'ab bin sa'ad bin abi waqas cewa sa'ad ya ga yahi wani ya ga kamar iya da matsayi a cikin sauran sahabbai annabi ce mishi halittun saruna turzaquna illa bi du'afaikum shin ana taimakon ku ko azuta ku in ba dan masu raunin ku ba kiran masu raunin du'afa suna sababa Allah mu kuna samun taimakon Allah da Allah azuta ku dalilin masu karamin kariya cikin ku nan menene ruwayar dan kace hadisi mursal ya cikin hadisi da'ifi to da yace maka me mursal tabi'i ne bai ga annabi ba shi mus'ab bin sa'ad dan sahabi na mashi ga annabi kenan tabi'i ne amma sai wata labarin annabi ya ce kaza ana ga annabi shi da ajin malaman hadisi irin wannan magana in ta zo tabi duk da an san ba a shakka kan zaman shi na garguwa ne nan tabi'i ne wanda an ma shaida na kware ne ne matsayi ne ko mu matsayin shi tsoron Allah amma sai idan ya ce annabi ya ce bangaren ruwaya malamai su tsaya su ja burki ba sa ba ta matsayin tabbas shi daga nan ba kuma sai shi bai karya mai matsalar ai bai gaya mana waya gaya mishi ba inda ya ce sahabi ka zagaya mishi a la'ana za a kama ba matsala to matsala a cikin tabi'ai akwai masu matsala shi ne matsalai akwai du'afa akwai masu cikin tabi'ai kenan shi yasa yakan yi inda ya gaya muku wanda ya gaya mishi shin za mu samu tabbas kin wani magana dan ga ta zo amma ya tsaya daga wajen shi muna so ana so a san wane ne kan a ce wannan gaskiya ce kuma shi tabbata maka malaman hadisi da cewa hadisi ya inganta kware duk hanyoyin neman gaskiya an samu to kai tunda tabi'i ne mace annabi ta ce a to ba ta wannan ruwayar ta zo ta wata hanya daban shi musa abikin ya dangana zuwa baban shi bashi da labarin shi ke nan ya inganta a ta bukari kan ruwaye kuma ta inganta amma ba da sunan masa ba kaɗai ba sai da dangana zuwa baban shi ɗan wannan inda mata sun fahimci addini haka ta yaya zubutun zai zo bayan shekara dubu ya ce annabi ya zo garinsu afirka magarib don da ce masala ta jarko ta tafati ai ba sha da ba annabi ya zo daga can madina ya taso bayan shekara dubu da ɗari da hamsin ya je can aina maji tsakanin maroko da aljiri ya je ba shi wannan salatin kuma ba shi fadalar shi kasan da an da akwai sa dinin magana ta zo ma ka yi zama magana ka zama magana kayan magana lokacin samali ko su shafi ba ya kasha kashi ba haka kurin to su wannan mashi wannan ya gasa bai ba ya gasa bai tabi'i ne amma ta annabi ya ce aka ce a ya ja burki sai mun ji waya gaya mishi to idan ba a radaba da magana tabi zai gasa habbai ita annabi ya ta kai tsaye tsakanin shi da annabi mutum guda ne kuma ya ga sabon masu mutum sabi ya ce ba ya ce wani ba hujja da malamata suna hujja suna yi addini mulki sabo abinda ko wani bayan shekara dubu ikira ya ba su labari ko ya ce annabi ya ba shi labari ko a mulki ko annabi ya zo da kanshi ma ya ba shi da dama a mulki ma amma ka ce wazo garin garin ku da kanshi ya zo baka labari ka san ƙarya ce a hili karara ko ake ake wadara mutane suna addini ba gaskiya bane ba sai wa ana bi darda daga umar abin darda shi umar bin shi umar yake cewa shi yana abu abu darda sunan shi ne kenan yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ubghuni fi du'afa fa inna ma tunsarun wa turzaqun bi du'afaikum rawahu abu daud cewa annabi yace yaji abu da zaka ta yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubuguni fi du'afa mana ku taimaka mu wajen harkan marayu masu masu rauni kai ku taimaka wajen kula da masu rauni fa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afa ana taimakon ku da arzuta ku dalilin masu raunin ku Allah ya ji kanku sai babul wasiyati bin nisa imam annawi ya babi na musamman na yin wasiya kulawa da mata sai fara da fadar Allah subhanahu wata'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf mana ku yi mu'amala da mata da kyautatawa ta ma'ruf kyakkyawar mu'amala wa qala ta'ala ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما كافر الله سبحانه وتعالى التي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم باقوا إيا آدلتي سكان ماتا كودا كن يقول أحكا نمي أتي آدلتي نزوتي نديد تسوية سكانوس ko da ka so wata daga wata ka san ta kan wata amma abin da ake nema fala ta nunu kullun mai kada wannan san naka ta kai san ta akan wace ta karkata gaba ɗaya zuwa ga ɗaya fata zaruwa yau kawai ta wacce ɗaya da ba ku so kana mu'allaka ga ta nan ratayayya ma'ana kamar da tare riga da ta kare aiki ita ba ba ta ba ta miji kuma ba kula ita ke ta ba miji ba kuma ba zawara ba ba mai alimbar zara wacce ga ma'alman laƙa daga ta nan da ke nan ba a buƙatar komai ta kakku ya kana wayan tusulihu wata ta idan ku zulu tsakaninku wani tsoron Allah cikin lamarinsu to fa inna Allah kana ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai surat nisa'i aya ta 199 wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khaira fa inna al-mar'ata khuliqat min jila'in وإن أعوج ما في الدلع أعلاه وإن ذهبت وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه وفي رواية في سيهين المرأة كالدلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج abinda yake ruwayat abu huraira na bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce stausu bin sahala kowa junanku wasiya umarta junanku da kulawa da mata da alkhairi a kyautata musu nan awa juna kulawa da iyalai yace fa innal mar'ata khuliqat min jil'in an halicci mace daga kashin haƙarƙari nawa na adam wa inna a'waja ma fi dal'i a'law shi kuma hakarkari hakarkari wanda kowa lankwashewa na sama na ƙasa ba na sama ya hailan kwata akan na ƙasa kende ke mata kenan ahli zaka kenan mata halitta da karkata kenan karkata ta ce fa in dhahabta tuqimuhu kasatu an kace ya kame ya zaka ya mai sak to za ka shi wa in tarakatahu lam yazal a'waj an kuma kabar shi iya nan da lankwasa shi naka dai a kula da su fastausu bin nisa a kula a kyautata a san halinsu akwai karkata a ciki magana kenan wata ruwaya ya ce ta buhari muslim ya kawo ya ce almar'atu kaddil mace kaman ƙashin haƙarƙari take in a ƙamta kasarta in ka ce sai ka miƙe to za ka karya ta an san ce saki shi mata wace mai karkatar ha ma'ana sakinta wa in istamta'ata biya an kuwa ka so ka ji daɗin zama da ita to istamta'ata biya wa fiya awal ka zamana da ita da yar karkatarta ba ta rabuwa kin ba ta zama sak wa fi ruwatin da muslim anna al-mar'ata ko inna al-mar'ata khuliqat min jil'in ruwatar ruwa ta musulmi ya ce annabi sallallahu ya ce mace an halice ta daga ƙashin haƙarƙari lan tastaqi malaka ala tariqatin ba ta zama sak hali guda gaba ɗaya da wahala da ka fa nistamta'ata biya wa fi awaj in za ka je zama da ka zama da karkata ta kurin ta haƙuri wa in zahabata tuqimuha kasartaha an kuwa kace sai ta miƙe za ka karya kuma ya ce wa kasaruwa talakuwa karyawar kinan za ka sake ta kawai kullum ka arme kuwa kullum ka sake arme ka ce kaji ta haka kinan kullum ka sake aure kawulu awaj bi fata al'aid wal waw kinan awaj ka kuma sai iwaj kuma ba da masu ganin iwaj ne ba awaj ta amma abin da ya zama nan sanadi daga awaj kinan fata ce kinan da waw kin da ainu kin duka za a musu fata awaj وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي أقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهته ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد مرأته جلد العبد فلعله يداجعها من آخر يومه ثم وعزهم في ضحكهم من الدرطة وقال لما لما يضحك أحدكم مما مما يفعل متفق عليه abin da yake ruwayar abdullahi bin zama ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutub iya hudba yaji annabi yana hudba a hudban wa dhakara naqata wallazi aqaraha annabi sallallahu a hudba da yayi magana ta taguwar salih da wanda ya soke taguwar dan kin yayi magana akan su bayani akan su sai annabi ya karanta fadar Allah subhanahu wataala idhin ba'atha ashqaha lokacin da mahi tsiyatar wannan kabila ya kama hanya in ba'atha laha rajulun azizun arimun mani'un firadihi mutun ne a cikin aziz mutun ne babba mai matsayi arimun mugun mutun mai sharri iya da matsayi a garin kuma mugun mutun ne shine arim mani'un firadihi wanda yake mutun da mana a cikin jama'a shi mutun da ake karewa ina da girma ba taba shi wannan mutun ne mai matsayi cikin jama'a shi kuma babban mutum ne mai matsayi mai girma cikin jama'a shi amma mutumin banza ne danu sallallahu sallam ya ce ashqan nas annabi ta muhin tsiyatar mutane ya kawo wannan quddar bin salih wanda suke taguwa ya ce ma ali da wanda zai soke ka anan sai ma dawo sai dan ali zai soke ka anan kuma jini zuka didikin ga anan zai kashe ka kenan shine aka tura bayan magana ta mai soke taguwa da maganar taguwa sun mazakarar nisa fawa a zafihin a duk a hudu bace na ya maka magana a takaice ne ba ya maka zalalala ba ne ba a hudu ba ne ba annabi ya magana kan taguwa da wanda soke ta sai ce annabi ya ambaci mata ya yi magana kan lamarin mata ya wa'azi ya yi wa'azi kan lamarin mata a cikin wa'azi da ya yi faƙal annabi ya ce ya amidu ahadukum fa yajlidu mar'atahu jaldal ba'id kai jirgin abud annabi ce yanzu ɗayanku zai nihi matan shi fayajin mar'atahu yakan ya bige ta irin bugu na bawa ya ba ta kashi irin masu ba ta kashi ka ba ta kashi irin kashin za ka ba bawa na nan kamar ya kyamace ba mata kashi irin kamar za ka bawa ya ce kai je ka ba ta kashi ka mata bulala jaldal abd irin bugu na bawa fala'allahu yudaji'uha min akhir yawm zai yi kuma shi mai gida ne can karshen wuni kuma yana mota da mai biyan bukata a ko wata akwai rashin kumya bayan ka bata kashi jid kuma ka zo kana karamin murya yace summa wa'azahum fi dahikim min ad-darata kuma annabi ya musu wa'azi akan dariya da kuke in wani tusa tusa annabi ta mai dariya ba shi ne annabi ya faɗa kansa annabi ya yi masa wa'azi kan wa mai tusa dariya kina ya kuwa sai annabi ya wa'azi musamman kan masu dariya kan tarata ma kan tusa annabi ke cewa limma ya ta haɓa halukun mai mafa'al me yasa ɗayan mu zaka dariya abin shi ma iya yi wa mai tusa ita ka ɓoye ta ko wanda ba kuwa kai kanka ba wanda bai yanta ya ce tuwa shi ne me yasa zaka wani iyawa ta kuce mishi ne bayan da ya iya tsotsayi ne ta kuce kaji kai ma kana taka me abin dare shi annabi ce ku bari bai kamata ku ga mutane dare da su yi tusa ba sai na gade ya ce wa ana abin horaitar radiyallahu anhu mana ya ka bayanan al'arin ma'ana shariru mufti wannan mai bayyana kan shi kwarin in ba ta ma'ana kamun da sur'atar ya kama hanyar da gaugawa wa ana abin horaitar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yafruku mu'minun mu'mina in kariya minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghayruhu wannan sallallahu ya ce kada mutumin mu ne yake abinci mun muna kurin ga mutsana lokaci guda dan ta wani hali guda ya ce in kariya mina hulga an wannan halin ne ta maka kuma da ta yi yawa ta maka wani mai kyau daban kada saboda hali guda ka kyamace ta gaba daya qawlu yafruk wa bil fath ya ba'i iskan qafi ma'ana da kun yubgid ma'ana kaka kyamace ta gaba daya yuqalu farqat al mar'atu zawjaha wa farqaha zawjuha ma'ana bi kasar ra'i da fatara ce ta kawai farqa yafruk yafruka ma'ana fata ma'ana abgadaha a take kullum kada ka kyamace mace dan hali guda wannan ayi kokarin kawo da kai akwai wasu masu yawa da yawa wannan shi da takaice dai ina ga lokacin yayi ne kamata mu tsaya Allah kai mu shirin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته